أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والفاتح بنظرة تاتي لنا بالظفر باب ما جاء babi ne wannan cikin abin da ya zo fi ta'akiru suhuri cikin jinkirta sahur mutum ya jinkinta sahur har ya zamanto dab da alfijir ya keto to shi kenan sai ya daina cin abinci Allahu alam shari'a ba wai nufin shari'a mutum ya sha wuyayyun yunwa ya jigata ya kasa tafiya neman abincinsa ko ya kasa tafiya makaranta ko ya kasa zuwa aiki ba ba shine muradin shari'a ba don haka shari'a ta kai kari dab da alfijir ya keto daga yin kari din nan da yin sallah da fitowar rana ba wani nisa kamar dai sannan ma kai ka karya kumallonka to kaga sai ka yi ni cikin nishadi ka yi ni cikin karfi ba jin yunwa bare yanzu da ka dan taba mutum ya ce ulsa da ka dan taba Allah yake Allah ya ba mu lafiya to kaga shari'a ba wai nufin ta ka tayi tsakar dare ko ko daga kwanciyar barci ka ce shikenan ba kuma ikon Allah za ka ga shedan yana damun wa'ansu idan mutum ya sahur sai ya shawuya sai ya shawuya to ya karya wannan ka'ida din ya dan samu ko kanwa ya ci abincin sahur din ya dan sha kanwa wani abu da zai dan sa ba zai wannan jiga ta ba amma kan mutum ya dinga burga shi ai ni ba na sahur ni ai ban damu da sahur ba a'a ba laifi dai tun da shari'a ne ka dan yi ko da dan farau farau ne ko da shayi ne da madara ka hada ka sha ya zamanto dai ka yi wannan abun ka ce ai burga ce in ban da ramadana wace za a ga mutum ya tashi wajen karfe hudu yana cin abinci sai dai ramadana ko wanda baya irin bacci da wuri to kan mutum ya ce shi baya sahur baya kaza ba burga ba ne wannan mutum ya dinga yi kamar yadda zai zo to mutum ya jinkirta sahur din kuma haddasana ya haya bin musa ya haya dan musa ya zantar da mu haddasana abu dawud da tayalisiyu abu dawud da tayalisiyu ya zantar da mu haddasana hisham dastawaiyu hisham dastawai ya zantar da mu an katadata shi kuma ya karba daga katadata an anas bin malik qatadata ya karba daga anas dan maliki an zaid bin sabiti shi kuma anas ya karba daga zaidu hadisin sahabi ne ya karba wajen sahabi shi kuma anas dan malik ya karba daga wajen zaid bin sabit kala zaidu dan sabit yace tasaharna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama mun ci abincin sahur tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama summa qumna ila salati sannan muka tashi sallah asuba kala sai ya ce kultu sai na tambaye shi kam kana kadar zalika da gama cin abincinku da yin sallah asuban ku kaman gwargwadon nawa kenan a wannan lokaci ba agogo bare a ce minti nawa ko kaza kala sai ya ce kadaru kamsina ayatan gwargwadon ka karanta ayar qur'ani hamsin gwargwadon karanta sura mai ayar qur'ani hamsin kaga ina jin da mutum zai iya karanta sura mai ayar ƙur'ani hamsin a minti biyar ko minti goma kaga daga gama cin abincin nasu da yin sallah da kiran sallah da yin sallah da wuce minti biyar ba ko minti goma kaga zancen waya a ce daga karfe kaza a daina cin abinci har tafi tafi ta kuma karfe kaza sannan kiran sallah duk wannan ba shi saboda wannan hadisi ne ingatacce yake gwargwadon karanta aya hamsin haddasana hatta wannan hadisi hadisi ne ingantacce saboda bukhari ma ya fitar da shi a cikin littafin azumi babin nawa ne zai zama tsakanin cin abinci da yin sallah bukhari ya fitar da shi kuma muslimu ma mutafaki ne alaihi muslimu ma ya fitar da shi ya fitar da shi haka haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana waki'u waki'u ya zantar da mu an hishamin daga hishamin bi nahawihi da irin wannan hadisi illa annahu qala sai dai shi ya ce qadaru qira'ati 50 ayati gwargwadon karanta ayoyi 50 ai da daya da wannan maganar da wancan magana wancan kala kadaru hamsin na ayatan gwargwadon aya hamsin wannan ku yace gwargwadon karanta aya hamsin kala tirmidhi yace wa fil babi a wannan babi an kuzaifata an karbo irin wannan hadisi daga kuzaifatul yamani an kala abu isa tirmidhi yace hadisu zaid bin sabit wannan hadisi na zaid dan sabit hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa bihi yaqulu shafi'i da wannan imamu shafi'i yake faɗa cewa mutum ya kai sahur ɗinsa gab da salatu wa ahmadu ahmadu ma da wannan yake faɗa wa ishaku da ishaku ma istahabbu dukkansu sun so takira suhur a jinkirta sahur cin abinci a jinkirta shi mutum ya yi da daren ma yana da kyau amma dai an so a jinkirta shi saboda ya zamanto ya san ibada yake yi har akwai hadisi ya zo ko mutum yana shan ruwa ya ji ne a salatu ya fara to ya karasa ya karasa kafin mai yin kiran sallah a salatu ya karasa yana yana nan da azumin salati a kalau ya karasa kafin mai a salatu ko yana cin abinci to ya maza ya kurkure bakinsa ya wanke komai shikenan lafiya kalau cikin azumi yake babu ma ja wannan babi ne cikin abin da ya zo fi bayanin fajir cikin bayanin alfijir haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana mulazim bin amr mulazim dan amr ya zantar da mu haddasana abdullahi bin nu'man abdullahi dan nu'man ya zantar da mu an kaisu bin talkin daga kaisu dan talkin shi kuma kaisu dan talkin yace haddasani abi baban babana ya zantar da ni shine talqu bin aliyu shine babansa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يترى دا أمنش الله ثبت أغريش يأتي كلوا وشربوا كيتشن أبنشن كيتشن أبن دلاكشا ولا يهيدنكم الصادق المسئد kar wannan haske da yake tasowa sama ya gigita ku akwai hasken da malai suke ce masa ya suke ce masa zanabu zanabu sultan mu ba za mu iya gane irin waɗannan abubuwa yanzu ba haske yana haska mana sama ba ma iya ganewa haske ne zai taso wa sama wanda bai san alfijir ba sai ya zaci alfijir ne amma ba alfijir ba ne amma ya bari har ga alfijir ya soma sha a cikin bakin sama gefe gefen sama ma ya soma ganin alfijir din shikenan sai a yi kiran sallah lokaci yayi wala ya gidan na kuma sa'u to wannan haske da yake tasowa sama kai ya rikita ku almusidu wanda yake tasowa sama wa kulu ku ci wa sharabu ku sha hatta ya atari da lakumul ahmaru har sai jan alfijir ya keto wa sama tsatsannin sama duk gabaki daya kar kuma yanzu a dai dan iya yanzu iya mu yi kiran as-salatu ha ai sallah in ka fita zaka dan gade hasken sa ba wani ja da da zai dan bayyana to in mutum yana inda jam ya dan bayyana na gefe ma'anar dai wannan hadisi ya zamanto haske ya hudo wa sama Allah ce ya hata ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr hadda ka duba sama ka san eh lalle ga hasken wayewar gari na ya so mace to wa dare ya zama mutum ya tabbatar da shi ga hasken wayewar gari na ya so mace to wa dare ba wai nufi a tashi tsakar dare a yi as-salat a yi kiran sallah dan a daina cin abinci ba shine muradi qala turmuzi yace wa fil babi a wannan babi an abi bin hatim an karba daga abi dan hatim da'i wa abi zarri da abi zarri wa samurata da samurata qala abu isa turmuzi yace hadisu dalkin wannan hadisi na dalki bin aliyun hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa garibin da yazo ta hanya daya min hazal wajhi wal amalu ala haza aiki akan wannan yake inda ahlul ilmi nan ga malamai duka akan wannan suke annahu la yahrumu ala sa'imil akalu duk malamai sun tafi cin abinci da shan abinci bai haramta ba ga wanda zai dau azumi hatta ya kuna al-fajr al-ahmar mu'tarid sai al-fajr din nan mai dan jajaja a cikin sa ya keto sama ma'ana sai hasken duwayewar gari an ga ya huto ya hudo bakin dare to sannan za a daina cin abinci wa bihi yaqulu ammatu ahlil ilmi duk malamai akan wannan suke ba a samu sabani a tsakanin su ba haddathana hannadu to in ba mu san irin wannan abu yanzu ba to sai a samu wanda ya san dare da wanda ya san alfijir dattijo wanda ya san wannan sai a kula da kiran sallarsa shi ba kiran sallah kawai wanda bai san ko ko a samu kalanda wanda an yarda da ita an tabbata tana amfani to sai a yi amma ba wai kiran sallah daga kowa ya tashi ya ce za a tsaya a wuri haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu wa yusufu bin isa da yusuf dan isa kala su biyun nan sun ce haddasana waki'u waki'u ya zantar da mu an abi hilalin daga abi hilalin an sawadata bin hanzalata an karɓo daga sawadata dan hanzalata huwal kushairi an samurata bin jundubin daga samurata dan jundubin sahabi kala samurata dan jundubi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annan mai tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya ce la yamna akum min suhurikum kar ya hana ku cin abincinku azanu bilalu dan bilal ya yi kiran sallah ku ci cin abincinku saboda yana yin kiran sallah da wuri to azani bilal sahihin bukhari ce sai abdullahi dan ummul maktum in yayi kiran sallah to shine za ku daina cin abinci shi zai ci manzalla ya ce fa innahu a ama shi makaho ne baya kiran sallah hatta yi kwalo asbahata asbahata hatta an ce mutu wai sai gari ya waye za ka yi mana kiran sallah sannan za ka tashi kai mana kiran sallah ikon Allah ka ga ga me idan aka ce in yayi kiran sallah ai ta ci har sai wannan makawon ya yi kiran sallah saboda mutane da yawa za su gane alfijir su gaya masa tofa yanzu lokaci ya yi tofa yanzu lokaci ya yi to kin kiran sallar biralu kai ya hana ku cin abinci walal fajrul mustaqil ko ko wannan haske da yake tasowa alfijir makaryaci da ake ci fajrul kazi da ake ce masa alfijir makaryaci mustaqil wanda zai keto sama malamai suna ce masa zanabu sultanu shi ake cewa zanabu sultanu walakin alfajrul mustaniru sai dai alfajr din da zai hana ku cin abinci wanda ya yadu sama gaba daya hasken gari ya waye ya hudo sama gaba daya da ka dubu sama za ka ga hasken gari ya waye ya dan kake ta alfajr ya dan kake ta hadiri ya dan kake ta bakin dare din nan to shikenan lokacin cin abinci ya gama al-mustaniru fil ufiqi qala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa babu ma ja'a wannan babi ne cikin abin da ya zo fi tashdidil gibati ikon Allah ana zancen alfijir kuma sai ya sa wannan a ciki kafin ya karasa da maganar alfijir kila saboda girman yaɗa magana banza cikin azumi mutane su zamanto suna yaɗa labari na ƙarya ko magana banza ko gulma cikin azumi babu ma ja'a wannan abin da ya zo ne fi tashdidi cikin tsanani filgibati cikin yada maganar banza lisa'ili ko kwajiba mutum ya faɗi magana ya faɗa ɗin bai faɗa ba ya faɗi magana akan wani ka ɗauke ka gaje ka gaya wancan ɗin ai har gaskiya ka faɗa dai to amma wannan ba ta da amfani ka haɗa faɗa da ƙarya ka faɗa kuma wasu nan sa buhutanu ba giba ba raɗa da ake cewa ko cin naman wani to duk da azumi a bari ko ku yaɗa labarai na banza ko da labaran ƙasa ne duk abin da zai kawo ya zama dai ƙarya ne ka yaɗa fitina to a kowane lokaci ma ba a so bare da azumi to bare kuma wajen karatu ya zamanto nan ne za a yi ta faɗa abubuwa dai azumi a ya hattara da shi kwarai da haddasana abu musa abu musa ya zantar da mu muhammadu bin musanna shine muhammadu dan musanna haddasana usman bin umara usman dan umara ya zantar da mu qala yace wa akbara na bin abi zi'ib abi zi'ib ya ba mu labari anil maqbari daga maqbari an abishi shi kuma daga babansa عن أبي هريرة رضي الله عنه يا كذلك أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يزاد أمن شاء الله ثبت أجريش قال يا شيخ من لم يدع قول زور دون بيبر zancen ban ƙarya ba duk wanda bai bar ƙarya cikin azumi bai inda ya labari na ƙarya wal amala bihi da aiki da shi haka aka ce to ai ba za mu yarda ba kaza kaza kaga yanzu yayi aiki da shi kenan fa laysa lillahi hajatu Allah ba shi da bukata da an ya da da'amuhu ya baccin abinci wa sharabahu ya baccin sha ba wai kawai daina cin abinci daina sha shine azumi ba har daina maganganun banza wanda ba su dace da wannan wata ba shi ma yana daga cikin azumi qala turmuzi yace wa fil babi a wannan babi an anasi an karɓa daga anas kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahihu wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce babu ma ja'a babun abin da ya zo fi fadlus sahur cikin falalar sahur sahur yana da falala kamar yadda muka fara kan mutum ya dinga cewa ni ai ba na sahur ni ba na sahur ya dinga dan daurewa da ko shayi ko dan wani abu ya dinga sha حدثنا قتيبة قتيبة يا زنتر دمو حدثنا أبو أوانة أبو أوانة يا زنتر دمو عن قتادة دا قتادة وعبد العزيز بن صحيب دا عبد العزيز بن صحيب عن أنس سنك هذا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن فراد أمس الله ثبت أغريش قال يا شيخ تسحروا كدنجا ينسحر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة أكوي البركة أتكين سحور kaga ko duk abin da muke nema albarka ila albarkan nan taka yi ni lafiya kalau ko ko ya zama cuta ta bar jikinka ba za ka dinga wahala ka kasa azumin ba annabi zai sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai albarka a cikin sahur Allah ya bamu wannan albarka qala tirmidhi yace wa fil babi a wannan babi an abi hurairata an karbi irin wannan hadisi daga abi hurairata wa abdullahi bin mas'ud da abdullahi dan mas'udin da jabiru bin abdullahi da jabiru dan abdullahi wa bin abbas da abdullahi dan abbas wa amr bin al-asi da amr dan asi wal irbab bin sariyata da irbab dan sariya wa utbata bin abdullahi da utbata dan abdullahi wa abi darda'i ala abu isa tirmidhi yace hadisu anas wannan hadisi na anas da annabi yake horon mu dinga yin sahur hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce waruya anin nabi sallallahu alaihi wasallama an karba daga annabi annahu qala annabi ya ce fadlu ma baina siyamina falalar abin da yake tsakanin azumin mu wa siyamu ahlil kitabi da azumin yahudu ko nasara akalatu sahari wannan cin abincin na lokacin sahur su azumin su ba wannan to mu kuwa azumin mu yana da wannan to haddasana bi zalika kutaybatu kutaybatu ne ya ba mu labarin haka shi kuma yace haddasana laisu laisu ne ya ba shi labarin haka an Musa bin Ali shi kuma laisu ya karba daga Musa dan Ali an abi daga babansa Ali an abi Qais shi kuma ya karba daga abi Qais maula amr bin al-asi bararran amr kan asi an amr bin al-as shi kuma ya karba daga amr kan asi annabi sallallahu alaihi wasallama bi zalika shi kuma ya karba wajen annabi haka kala tirmidhi ya ce wa hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa ahli misra mutanen misra ya na suna cewa musa bin ali haka suke ambatansa wa ahli iraki mutanen iraki kuma ya na musa bin ulayyi musa dan ulayyin haka suke ce masa huwa musa bin ulayyi bin rabahin lakamiyu shine dai Musa dan Ulayyu dan Rabahi dan Lakami اللهم صل على سيدنا محمد بما أغلق والخاتم لما سمعنا سبحانك الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الكتاب العظيم سبحان ربك رب العالمين الحمد لله رب العالمين magana sahur ba dole ne sai mutum ya ci abu mai nauyi ba ko dan dai ko dan shayi dai muhim dai mutum ya dan yi sahur din saboda ko ruwa shayi